نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a yau laraba ɗaya ga watan safar jiran manzon Allah ta zara sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma daidai da sha biyar ga watan bakwai 2026 za mu ci gaba da karatu a littafinmu na ilhadul muslim wanda kuma muna karatu ne a babi na takwas da yake magana akan yarda da yin imani akan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta dalilai da hujjojin da malam ya kawo na nakali ma'ana na Qur'ani da hadisi da maganganun magabata kuma za mu tashi ne darasin mu na ashirin da biyu ko bayan malam ya kawo jawabai da hujjoji dangane da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maganar Qur'ani da kuma hadisai ingantattu sai kuma ya koma ya kawo zai kawo hujjoji da dalilai ya ce ba ma a cikin attaura ko injila ba ma a cikin qur'ani ba ko hadisan manzon Allah hatta a cikin attaura da injila Allah ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ja'a fi tawrati ma nafsuhu yace ga ma jawabi da yazo a cikin attaura a cikin Bible Old Testament ya ko yace ga abin da yazo yadda Allah ya bawa Yahudawa labari da bayani cewa nan gaba za a yi wani manzo ga sunan shi ga siffarsa ga gunda zai rayu kuma shine manzon karshe da duniya da za a yi gaba ki da yace ya ayyuhan nabi a cikin at-taura Allah ya faɗa yace ya ayyuhan nabi inna arsalnaka mubashiran wa nadhira haka ne ko me kace ya ga Allah gato to ai shi ne ana mun karanta wannan ba ai mun karanta wannan ko baka zo ba ka sa ka yi samu wahabi ne yau mun karanta wannan amal ka gyara wurin alamar ta wannan mun karanta shi eh yace sai ne ya zo a cikin taura ga yadda abin ya zo yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka lalle musu Allah ne muka turo ka mubashiran mai yin albishiri wa nadhiran kuma yin gargadi wa sirrin ummiyina halittu kuma kariya ne garkuwa ga al'ummiyina ma'ana larabawa ke ko kafin zo manzon Allah larabawa da littafi da Allah daga sama sauran al'ummu yahudawa da nasara suna da littafin da Allah daga sama suna kuma tarihi na annabawa a cikin amma su yankin larabawa kafin zo manzon Allah babu wani abu da yake hukunta su a matsayin littafi na farfudin abin da yake daga sama ba na sakon Allah ya sake ta musu kulliyai ma'ana da ba su da wani wayewa na ci gaban duniya sai kaɗai a wani gada a gurin iyayensu na al'adunsu da kuma addininsu na gargajiya ya ce an ta abdi sai bawa na ne wa rasuli kuma juna ne kan matukal matawakki na sa maka suna al-mutawakki na fata an gane ehe walaita bi fazzin wala kuma kai ba mutum bane mai kaushin hali mai munin hali ne yawan fushi da cin zarafi ana ga Allah ta Qur'ani ma dangane da tabbar manzon Allah ko yace walau kunta fazzan ayyul qalbi lan tabdi min hawl da a ce kai manzon Allah mutum ne mai taushin hali mai cin zarafi mai wulakanci mai fushi mai kaza da duk sun wada sun barka ba ne idan wannan mutum mai taushin hali ai mutum mai hantara mai rashin iya magana ai ba iya zama da shi sai dai Allah kaddara wata mata dole ta aure shi sani ba sai da ta fama da bakin ciki a ƙarshe jinin ta ya hau ta samu ciwon koda ta mutu ai duk kyan tsama akwai irin wannan abu wani namijin ai ba da hali mai kyau hantara cin mutunci da ta yi magana magi ya ƙare to masifa har kun cinye to duk asan bai ba a da ai shan magi har farko kuma da jiki aka sa wani ina ba ta gane ba kalami mai daɗi to manzo Allah ba ba da bi'a shi bace haka shi ba fanzan bane ba kalilu bane ne tsananin kalilu kun shi ne murtakewa a manzo Allah ba haka yake ba na ba ta gane sallallahu alaihi wasallam yace wala sakhab bil aswaqi sannan kuma kai ba mutum bane mai harguwa mai daga murya a cikin kasuwanni na daga cikin abin da Allah ya faɗa mutanen da Allah ke fushi da su ya tsane su daga cikin su akwai mai daga murya a cikin kasuwa mai kwalala mai surutu da yawa a kasuwa ina faɗa sun gane wannan ba ɗabi'a wata mutanen kirki ko kai ɗan kasuwa ne to ka guji yawan hayaniya da harbo a cikin kasuwanci akwai mummunan ma'idi akan wannan abu in ka haka zo siya a siyar babu ne ka ɗan yi raha ɗaya ji haka amma maka ɗabi'ar ka ce musamman idan babu ciniki a layin inda kuka san wani layin yan jaridu haka da kaga mun kaji Allah a tabbatar da a daga murya to nan ba ibar mutanen kirki ba ce yace kuma kai ba na daga murya bane a cikin kasuwanni kana surutu kana hayagaga kana abin da Allah baya so yace lala wala yadfa usayyi ati bisayyi mazalla baya rama mugunta da mugunta in kamar cuta ko mugunta in ya samu dama a kanka baya ramawa sallallahu alaihi wasallam ko mun saban labarin sa ko abubuwa da dama iri iri mai faru sai a zo amar cin zarafi da gangan ana sane kuma sai ya haƙuri mutumin da ya mar wannan abun a ƙarshe ma sallallahu alaihi mar ihsani ya mar alheri kuma ya kai masa to ba mun taɓa karanta ba yana zaune a cikin sabansa ba ana cikin karantarwa sai ga wani mutumin kawai kawai yana zuwa sai cikin manzon Allah in ya gane da wuri farar daga ta ya ci kwalar sa ko ai duk ya san mai cin kwala ai yau a samun wuri rigar ka a shaƙi gam ko ya faɗa masa mummunan kalami game da kuɗi wasu kuɗi yake su a bashi kuɗin gwamnati ai ba na ku bane ba na gidan ku bane yamar mummunan kalami na rashin kunya tabarin sai ba su yankali da tashi amma ko ba ta da ɗan umarni ba ta yi komai sai ba da umarni shi kuma su ishara da ba ruwansu ya ce ina ta dai ko a ji a ɗauko kuɗi a bashi suna nan har umar ya ce a tilla musu ya manzan lati a kai taɓa ba za ka yi taɓa ba ya yi haukar da shi aka ba shi kuɗi aka bar abin da za a ba shi ya ishe ka ya ishe ni ɗan ƙauye ɗan jafa'i ko ta kuma ya rage Allah kuma sahabi ne ko zana ya ce masa haka shi ke na mutane ne yanzu to ka zo ga shi nan ta ji min rauni a wuyana har ya shaka ya yi jajawa ka zo in rama ya ai kai mun sani ba ka rama mummuna da mummuna sai wala ya da ka ga Allah bai maka sallallahu alaihi wasallam za ka iya a kwatantawa ake yi koya za a yi shi ne amfani da maka koya karka zai shedan dukkan da dan adam ne abuwa da ji manzon Allah wala kuma zai kara mata daraja a duniya ba da lahira kishin da kake abuwa amma abu na gina tsaye ka samu dama kuma ka yafe mutum to sai Allah ya kara ma daraja a duniyance har kuma a lahiran ba saboda wanda kai wannan abu dole a ƙarshe da zuwa da suna magana kai wannan mutumin na musamman ya ma abu da kai ba kowa bane yanzu kuma ka zama kowa kai ne ka faɗa a cika ko sai ka kashe za ka kashe shi ba abin da za a yi da lahira ko ya ce kaya kai masa Allah ban magana ce wannan yawa to shi yasa dukkan da bawa yake afwa to Allah kuma zai na ƙara mar darajoji insha Allah sai a koya yasa zaka shi Allah baya rama mummuna da mummuna in ka masa abin da ba daidai ba to ba zai rama ba tare da cewa Allah ba ya ce idan aka maka abin da ba daidai ba to babu laifi karama gwargwadon yadda aka ma in karama ta dai da kuma kai baka ba a musulunci amma da ta yi haƙuri ta bar shi ta yafe to da shi ya fitar da abun Allah ina ba an gane to wannan shi ne ya ce walakin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madadin idan ka mata mummunan abu ya rama ba haka yake ba ya ce walakin sai da shi ya afu afuwa yake wa yasfa kuma ya kawar da kai ma'ana in ke afuwa ba ka zama kenan ya fi afu to ko ba tare da mutum ba ka san zubi za ka yafe mutum amma kuma za a labari ka ce wani abin da ya mu cewa cewa har yanzu in na gaisu ina jin haushi a kuma ka yaje masa ko to manzo Allah shi baya ka shine asafau shine ka share magana kawai ba ta danta ba duniya ba ba za a ƙara da labarin ba har abada an mutu shi ba gudu mai halafa wa ya gafe kuma sai ya nema mutum gafara ya ce an yafe ma an maka afuwa darjayanka sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam yaqbidahu Allah hatta yakuma bihi alminatul awliya Allah bai karɓi ransa ba ko ba zai karɓi ransa ba ba za mu zana kafin ya rasu sai Allah ya cika addini na gaskiya ne duk wani addinin da yake karkatacce ba na bautar Allah ba to zuwan manzon Allah zai sa wannan addinin ya rushe a dawo abu Allah kadai kuma an yi sanda yake raye kafin ya bar duniya duk sannan duniya ba inda musulunci bai shiga ba larabawa mun karanta da kuta da mazalla anan ko a lokacin ina ne tabbatan ma bautar gumaka garin makka aka waye gari a nan ne aka saka tutar tauhidi ana kiran sallah an rushe duk gumaka ba su kowa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƙasar laraba ta gari ba wani mai bautar wani abu ba Allah ba kuma su mutum da har ƙasar rumawa har ƙasar farisawa har ga haka manzon Allah yayi to duk wata hanya karkatacciya da ake bauta da ita wadda ba Allah ake bautawa ba don ta karkatacciyar hanya to zuwan manzon Allah ya sa hanyar an barta an dawo an bi ta manzon Allah bana yakin da yi kokarin da yi da'awar da ya rika yi dan ame abautawa Allah shi kadai kuma an yi sabai bayan su kuma suka ci gaba da abin da Allah ya bari a kai musulunci ina tun daga yankin Laraba Madina suka kai musulunci har kasar China da kafar su karshen Rasha sun ci duk duniya da suka musulunci kuma da kafa a kafa tuta yawan sun gama sun mutu a can kawai shi sai Dar Salaam kuma kaga sun yi aiki da manzon Allah daura musu sallallahu alaihi wasallam a yaren su daban farisa mutanen iran ne fa ba larabci ba ne urdun mai sunan yaren su ake cewa urdun su kuma roma suna sune italiya turawa ne amma su ba kai asalin yaren su suna ga turancin ma kala kala ne yanzu mutumin da yake amerika turancin shi daban na ingila turancin shi daban na germany turanci ne amma nahi daban na faransa ma turanci ne shi ma nahi daban ko na tafiya ko ina haka kowa na da yaren sa to duk su ma an ce musu musulunci ya ce bi an ya ƙunu la ilaha illallah aikin da manzon Allah ya yi a shekara 23 na wahayi har ya koma ga Allah diyaƙoƙin da aka yi da fafatarar da aka yi mene da ake bukata shi ne muna ce la ilaha illallah ba na ba abun bautawa ta gaskiya a bisa cancanta sai Allah ba fa irin la ilaha illallah irin na irin mutanen tsara ne yanzu na ba mutum ya cewa yana la ilaha kuma ga kuros a wuyansa wai su ana ta haukar wai in duk la ilaha illallah ko gaban gunki ka tsaya sai su tuja wai ba kai shirka ba a gwanin dabbanci a gwanin halaka ne ce ta yi da alaka da yan kiristoci da duk wani irin mashakenci a duniya amma idan ka ce la ilaha illallah to ma'anar shi ne ba wanda zai ba da doka a bi na shar'antawa ko na haramtawa in ba Allah ba ba wani tsari za a bi a samu lada a lahira in ba tsarin da Allah ya turo manzon Allah a kansa ba duk wanda ya tsarin da ba shi ba ba kai ba shi ko da waya din ka ne shine kai fara'a wa duk wanda ya saba tsarin da ba na Allah ba yasa duk wanda ya kai masa tauhidi da gaske to har ya mutu yana tare da mutane matsiya ina masa mutane masu tsamarsa masu tsangwamarsa za a iya isa shi ma a kai har gobe da kuke yi har yanzu ne da awakan tauhidi zalla ta gaske zai gudu da abu da yawa za a ɗaure shi za a kashe shi za a komai ma saboda yadda sunna tafiya domin kana so ka sa'a duk wani abu da ba na Allah ba kuma duk yakin tauhidi za ga dan abu da ka gani kamar kai kaɗan ne a gunka to shi kuma ya san cewa illa ce wa addinin ka in ka mutu a kai wata za ka ci amma mutane da kuma ba sa iya gane haka saboda ba a karatun tauhidi yadda ya kamata mun fi karatun aure tafi ibadat da mu'amalat da kuma sauran abubuwa da adab amma tauhidi aqida ba kowa bane ke da shi yasa idan abu ya faru sai in kana jin maganganun mutane sai gane cewa kash an samu matsala yawa shi ba musulmi bane ma ba musulmi bane ma da insha Allah in dai kai ka san abin da sai wannan sa cikin danda matsala ce saboda halaka ce zai kalma guda daya ko sai ya halaka ba an yi mana Isra'ila rana ita yau mun samu jarabawa wani zuwa ta goga ta ya Allah ne nama eh dan gidan sa ya tashi ya rubuce da sauransu abu ne mara daɗi ai ba daɗi ai rai abin su haka ba asara ce da kuma abubuwa da sauransu ga yadda ake da rayuwa sai fara kuka wai ya Allah ne nama wannan kalmar fa mai ilimi da fa halaka ce ba a to sai kai za ku je maka abin da yake so sai ba bawan shi bane ina ba ta an gane Allah tsare imanin suna abubuwa da yawa da gire gire su yace su ce la ilaha illallah fa yaqna bihi ko sai ubangiji Allah fa yaftaha bihi ayunan umya Allah ya buɗe idanun da za su ka makance ba sa ganin gaskiya bare ma su bi ta duk wanda yake cin kowane addini ne in ba na sunna ba ba tsarin manzon Allah ba to kamar makaho ne shi ba na bai ba ganin sallah a duniya za ga mutum babban mutum yana ta fama da ransa amma ya yarda a ran shi akwai wani ba Allah ba da zai azurta shi ko ya tarauta shi ko ya bashi lafiya ko ya samar jinya ba ko su ba wani musulmi ne a ga shi da yake ai bai sa abin da yake ba imani shine kullum da cewa idan ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne bai yadda ba in ka samu jinya jarraba ka Allah yi in ka samu lafiya ita ma jarrabawa ne yasa manzo Allah in ya sama mai dadi sai gode wa Allah ya ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in ya gamu da wani abun da ba ba mai dadi ba sai ce alhamdulillah ala kulli hal duka da ayyuka Allah ne yasa yake cewa ajaban li amri mu'min abun al'amarin mu'min ne asalin imani akwai abun burgewa akwai abun mamaki a ciki in asaba sarra yace shakara fa kana kallahu in ya samu jin daɗi lafiya arziki riba amfanin gona ya yi an samu amfani an yi kaza abubuwa sun goma sai gode wa Allah kuma ta Allah ba shi lada wani ta farko zarra in wani abu na jarrabawa talauci jinya rashin kuɗi wane ne asarori irin wani abin da fara da ɗin nan yace sabara sai ya haƙuri a wa khairun lahu kuma ya samu lada halar shi mumini bayan asara kwata-kwata bayan asara sai dai in ba mumini ba ne ta ba an ba jarabawa abin da ya faru ya faru bala'in ya zo kan ɗakin ya yayi katangar ta rushe wala Allah ma wani zanka ya rasu ma ko ko kai ma abin ya faɗo ma ka da ciwo ba ka bane to kuma Allah baka yi hakuri ba baka bar wa Allah ba aikin zai dawo ruhu zaka zaka bi dan da ya mutu zai dawo inda zakariyan zai faru farar daya dole sai ka jira wani lokaci kuma ga ba lada kuma ma zunubi na jira na ba ta kuna gane ba yasa in ba a karanta da mutane tauhidi ba to an kashe su an kashe su ka san tauhidi ka san haƙƙin Allah a kanka ka san mu'amala zaka da ubangijinka wannan yafi kowane ilimi muhimmanci yasa mu zalla shekara goma sha kuɗi a maka tauhidi kai ake magana cewa ke ya ayyuhan nasu la ilaha illallah tuflihuna a lokacin kusan shekara tara da ake wa'azin manzon Allah na farko ko sallah ba a yi ba ma sallah bare sa azumi bare wani zakka duk babu kawai ba ba zaka shine ka ce la ilaha illallah su larabawa ne kuma ma'anar da ake ne ya suka ce ya ayyuha ne ne suka ce a a ne ne a inna la tariku alihatina bi sha'irul majnun yanzu muka ce la ilaha illallah duk wasu goma kamun basu kenan sai mu basu mu wannan muke ganin mawaƙi ne kuma mara hankali haka suka ce manzo Allah kun san ma'anar abin da yake faɗa to ma ga sai in faɗa dan sai in ka in ka faɗa kalmar to duk wani abu da kake bautawa ka nemi taimako a gurin sa ka kaurace masa sai Allah shi kadai su kuma sun riga sun ce suna bautawa kuma ka ne suka ce ma na inna ma na'buduhum yuqarribuna ila Allah suka ce wai suna isar da matsalolinsu zuwa gurin Allah wai su da su wasiɗa tsakanin su da Allah sai suka ba wa Allah siffar ɗan adam siffar sarki ko mai mulki duk sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa yana da protocol su aka biyo ma'ana wasu tsarin ma'aikata da sai ka bi ta kansu kan ka je gurin sa ko kana da matsala ta ruwa sai ka je ka samu kwamishinan ruwa na ba san gane ku gaya mara garin ku gashi kaza kaza kaza kaza shi kuma ya rubuta yayi wane ne ya tura wa sakataren gwamnati ya tura wa gwamnati gwamna haka ne tsarin gwamnati ina masa kuka ne to suka ɗauki haka haƙƙin Allah ma yake da ka suke da Allah mai ba su ruwan sama gunki mai ba su haihuwa gunki mai ba su kasuwa haka suka rinka rarraba gumakan su to ana ta haukan kenan kaga har a yanzu wanda ba akan suna ga tafiya ba irin ɗabi'atan ta laraba wanda ila ɗayan ta yake ce tun da ya ɗauka ce akwai wani mutum a duniya wai shi za ka bauta hannunsa wai shi kuma ka gurin Allah kuna ganewa haka duka ɗaya ne isa wallahi yawan tauhidi halaka ne in za ka shekarar miliyan kana sallah ba ka da tauhidi dan wuce da ke wallahi ko shakka babu wallahi babu babu shakka ka shekar dubu ka cewa la ilaha illallah amma kana ji a ranka akwai wanda shi za ka faɗa damuwarka in za ka faɗa ka ce sheshi ko gausi to kai arna ne tantiri lamba ɗaya in ya mutu ko Allah da yi bai kamata ka ce ba haram ne ka faɗa masa zuwa gurin da ya sama kai ma da kai haramun ne da neman ɗauki ko agaji ya hana ka faɗuwa kowa ya saka ba shirka ne na fata kun gane to yasa duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi in kana son ka rabota wallahi sai ka fi manzon Allah in ka san kauce masa billahi allazi ka shiga musiba saboda shi kadai Allah ya turo ce ya kowa me san gamuwa da Allah lafiya to ya bi wannan aka nuna manzon Allah aka shanta a duniya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kana kai ce manzon Allah ka haifar da ka shiga musiba an yi kusuran lamba kuma ka tafi jiya Allah ka ɗaura imanin yasa duk abin da za ka yi wajibi da ka je ka tambaya yaya manzon Allah yake kaza ya rage wanda ka tambaya ko ya ma ƙarya ko ya ma gaskiya sai abin Allah ka ka kuta ko ƙarya ya ma inda ka da shi malami ne na gaske sai kai kai aikinka abin Allah ba ka da laifi dan Allah ce fasalu ahlaz zikri to kada ka samu malami ya ma bayani shi bai sani ba abin da yake ban sani ba sai ma wani shakiyanci wani ƙarya wani karkace jawabi ilimi to yanzu bala'in akan sai yake sai abun Allah ka kubuta sai wanda ka ji wani sabon karatun da ya saba ma nashi da kuma gaban dole ka ta kuma ka zo ka zo ka hada su wanne ne yake da hujja mai karfi kai ma na ake kuma same Allah samu dace yake cewa shi manzon Allah Ubangiji ya buɗe idanun da da sun makance ba sa ganin gaskiya domin a ƙa'ida shi ne duk wanda baya ganin gaskiya ya bita to tambar maka hawa yake isa lake cewa a falam yasiru fil ardi wa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin tawtu fi sudur asalin makaita zuciyar ba wai ganin ido bane ba shi fadin mahauta bahaushe ma ya ce hankali shi ne gani ba za ka bari ga abokin da za haɗe da shi haka kana murmushi amma Allah bai ganka ba nawa aka yi ba yi dawa ba me yasa makaho ne shi ba makaho bane hankalin sa ba dan kai ba kaga simple to example ya to gobe kuma asalin gaskiya shine zuciyarka da tana kan addinin Allah ko Allah yake a makanta abun Allah ba makaho bane domin kana bauta wa Allah bisa ala basiratin kana da ilimi to kai ba makaho bane amma kai waye gari ga idan ka yafi kowa kaifi zaka hango Kano daga nan kana zaune amma ba ka bin sunnar manzon Allah to kai makaho ne dilim shi ne irin Suleiman Allah ya magana cewa ran tashin kiyama za ta da shi a makaho qala rabbi lima sartani a'ama wa man a'rada an dhikri fa lahu majlis danka ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما شتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم shine sharrin cin bin gaskiya in ka ibin gaskiya da zai kiyama ana tashi a kabari cin bala'i da ba zai ta gudun famfa hakin nan to sai kuma ka tashi a makaho kaga dai ba dan da zuwa ko ba dan da zuwa ko cin hakan sai ko to kuma sai ya kunya ya Allah kada san a makaho bayan nida da ido ne sai Allah sa ba shi amsa kai ma haka kaga ayoyin mu bayanai na Qur'ani da hadisan manzon mu kai ka share su ka kibul su saboda san zuciya dan haka kai ma a yau muka share ka ka zama a makautar ka wannan kafin ma ayi sabi kira a rika mafi shi ya fada ramin nan ya tashi kuma ya tafi kiyama Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin kisa wallahi ga dan ka shine kabi manzon Allah duk wanda ya koya ma hanya ba kuma manzon Allah direct ba to makiyin ka ne ba kaunar ka yake ba halaka ka zai wa qalu tabi'u sabilana wallahi bil qadaya haka suka ce ko Allah ya ce wa mafi bi halin zikri amu bi shay innahum lakazibuna sai wanda ya ce maka bi kungiyarsa dan dashin kiyama zai sa ta aljihu zuwa aljanna wallahi har yayi Allah ya ce a gaya maka bai isa daukar zunubin ka ba ran tashin kiyama za a mara bala'i ma na musamman a zo da shi da zunubin sa na asali da kuma zunubin waɗanda ya batar duk Allah ta masa sannan kuma wanda ya mishin ma akan fatan shi ma shiga bala'i yasa bayan an shiga wutar jahannama sai su mabiya su ce wannan yin shehun nan wanda ya ja mutane a tabbata ba shehun gaske ba shehun ƙarya masu fata mutanen nan ko duk shehun da ba addini karkar da kai ba ka bi shi ko malami zaka kan addini da ƙarya ka bi shi bayan an shiga wuta to sai su yi bara istabarra alladina tubi min alladina tabu wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab ga shugaba ga mabiya kuma ga su a wuta sai mabiyin ya tashi tsinuwa da balbalin bala'i wa shi shugaba ya ce da za a dawo duniya mana nima da ma fara'a ba ni ba kai amma ba zai yi ba an riga an gama ya sa ka tsaya ka tsaye ka bi sunar manzon Allah karatun da ake ma na ka bi Allah da Allah daga kanka duk wani abu da ba wannan ba halaka sunansa Allah ka tsare imanin za ka malai ke cewa ubangiji ya buɗe idanun da sun zunto makafi ba sa bin gaskiya manzon Allah ya bayyana ya bayanin Qur'ani ya bayanin hadisai suka bi gaskiya sun zama yanzu masu gani masu ido ya ce wa azanan summan ubangiji ya buɗe kunnuwan da ada daga kune ba sa ji saboda duk wanda baya jin gaskiya bare ya bita da dai da kurma baya jin hadisin manzon Allah baya aiki da ayar Qur'ani da Allah faɗa ga tsarin manzon Allah ya kuma ce a'a shi ba da tsarin ba to haka dai da kurma na ba an gane to zuwan manzon Allah sai aka buɗe waɗannan kunnuwa ba ana saka shiga musulunci suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa quluban gulba da kuma zukatan da ada suna rufe in duk zuciyar da babu qur'ani babu hadisi ba bayanin ayoyi a ciki ba ilimin hadisi a ciki wallahi dai take da zuciya take cikin rufi na ba an gane mutum ka zo ka sahi rayuwarka kin ka ɗauka ka fita farin farko tashi a nazari babu addini kana gama firamare ba maganar addini yana gamawa jami'a ba maganar addini ya yi digiri ya yi masters ya yi phd ya yi kaza kaza kaza kaza duk an gama an kare amma ka buɗe qur'ani ka ce karanta bai iya ba to ba maka yasa kuma ko shi qur'ani wani abu da Allah masa ko sura ne ka haddace a qur'ani in ka san ma'anarta kana aiki da ita kai ba tsaron mutum bane abun Allah ba tsaron mutum bane abun Allah sura ɗaya wani sahabi daga farkon bayan isha har asuba yake ya tahajjudi ya malle da aya guda ɗaya kai manzon Allah ma taɓa haka daga farkon dare har asuba aya ɗaya kawai ta karantawa ita ke ta maimaitawa ya maimaita ta kamar so kaza ya yi ruku'u sujuda ya gama ya taso daga haka dai sai har gari ya waye har asuba ma'ana abuwan haka shi Allah ba wai soke wai duk sai ka dindin sauka ba in Allah ba ka wannan damar kana da hadda 60 to wannan nurin ne ala nurin Allah ya ƙara karrama ka abu na biyu da kuma ka san fassara su sannan kuma na uku ka yi aiki da abin da yake ciki to duk zuciyar da babu qur'ani a ciki babu hadisi ai idan zake da zuciyar da ba ta da amfani yasa idan bakin ciki ya same su ba su da magani shi su kuma duk likitan duniya da ka sani yake tafi gaban ilimi a duniya da arin likitanci ba shi da maganin cin zuciya babu babu shi manzon Allah ne kadai da Allah ta saukar masa da Qur'ani ya bashi hadisansa shine likitan zuciya abincin ruhi shine wahayi sai ce ka faɗi kalma kwaɗe tak kana faɗa sai Allah ya wanke ma bakin cikin naka kada ka manta ma damuwa ko me yasa ka na kunci da damuwa da bakin ciki kana fara cewa la ilaha illallah al-azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم والله إن كان ميتون عند إيماني هو سبون ولا تيبا ولا تيبا الله يا إيمان wannan ba matsala ba dai ba wannan magana ga Qur'ani in ka shiga cikin damuwa kai da kunci kai fara karatun Qur'ani ko ka bude kana karantawa ko kana da haddar waɗansu adadin ayoyi kai ka fara karanta su zaka da shi ikon Allah Allah ya yaye maka saboda zuciyar zukatan bayi gaba ɗaya suna hannun Allah mai rahama suna tsakanin yatsun Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jujjuya sai ta ga dama to in ka roƙe kuma sai yayi ma damuwarka ya samu nishaɗi da jin daɗi a cikin sa Allah ya samu dace da haka dai manzon haga yayi aiki duk wanda yake bin manzon Allah ba da kunshi a rayuwa ba ba da kunshi a rayuwa ba yace wa ja'a fiha aidan hallaudi bayani ya ƙara zuwa a cikin at-taura aka ce musu kum azaruni ko bi ghairi llahi maza yake cewa su sun yaƙe ni za su kawo min hari ba tare da ba da Allah ba na ba akan addinin Allah ba suna kan addinin ƙarya addinin fata kuma sai su yaƙe ni shi da dukkan addinin Allah don sabon Allah ne kuma na mata an gano haka ba zo ai me fata da mutumin Allah da kuma da bin abin da ba na Allah ba ya ce ai ba ba za ka sala kan wancan ba za ka iya kashe shi amma ba ka san sara ba kuma har yanzu dan ba kashe jarumi ba ne shi nasara a yaki aqidar da yanzu da ita ta ci gaba da wanzuwa ko ta ƙare to shine matsalar yanzu da man Jafar aka harbe shi a masallaci ba tsabar iya bane yana kan sunna to daga da sunna zuwa yanzu nawa aka samu wasu kuma da ba ma ahli sunna bane zai ka sunna ai ba shi da sai kuma da a sunna dena haka ko karawa akai to haka ne shi malamin sunna dan ka kashe mutum daya cikin su to baka san sara ba kana kashe daya dubu ya su taso kana kashe dubu miliyan ya su taso sai da bakin ciki ya kashe ka kun mutu da gaji ko ku mutu da bakin ciki Allah ka tsare imani yasa faɗa da masu alif sunna babu riba a ci babu riba a ci yace ko wa abduni suna kokarin su ba da haushi su bakanta mun dine domin ibn babila da alloli da sifauta wa na ƙarya wanda su za a tujiya a yau manzon Allah abinci ko abin da bai dace ba shi yana magana kan abu Allah shi kadai su kuma ce a'a ga lata ga uzza ga wane ne ga mene ne sauransu na hakan gani kamar yadda kana da awakan as-sunna kaga dan ce za a daina maganar wani malam wani ko shehu wani ko waye waye ko ba ka bane to kaga ai ba duk ahli sunna ai ba ya rage mutumin kirki duk wanda ka sani dan mutumin kirki ne kullum tana masa addu'a ta Allah ƙara masa darajoji har yau da masa. in mutumin banza ne ko ba ba kai ba shi dama ba ruwan kai saboda ba shi aka ce ka ba duk kirkin sa manzon Allah ka saka bi abin mamaki mace ne shi din da ya samu wannan matsayi me yasa ta matsayi ba dan ya mu manzon Allah bane ko kuma kuma manzon Allah mana sai ta mana ta kawo shi kin ai sai ya mutum ne kamar kai ba fa sahabi bane bare ka cewa ko da dangu nisa in shekaru ne ko ɗan kwanaki da tsakanin ka da shi to sai ka bashi matsayin sa in ya bi Allah yanzu ya riga da su Allah ya taimaka Allah ba shi aljanna kai ma ka bi aikin da manzon Allah ya zo sai ka samu wani Allah da ta tashi a ƙarshen ka tunda abin da Allah ne yace wa ana ghayruhum bi ghairi shabi bi qadar yakin zan kai musu farmaki ba tare da haɗin kan gangan mutane ba in ce za a taro a zan zuba yahudi ba zai taɓa yaƙar wata ƙasa ba a duniya sai ya yi alayin da na ƙawayensu yanzu amurka ya suka ta ƙarya kan ƙarfinsu da waɗinsu ba ta iya yaƙar ƙasa su kaɗai ba zai saba ya fi faɗa da ina ne isra'ila wace ce wane ne kowa ta gudun musa don a yaƙi ƙasa ƙwaya ɗaya to haka dama ɗabi'a da yahudawa yi su suna ƙoƙarin su haɗa kai don su kawo mini hari akan addini na da abin da nake kansa ni kuma zan kai musu hari na yaƙe su ba tare da nemi taimakon waɗansu mutane ƙabilu da dama ba a'a zan yaƙe su ne kawai ne bi sha'abi jahili azdibuhum ma'ana taron ƙabilun larabawa da su yahudawa suke kai su jahilai ne kafin zan manzon Allah sun karanta sun a taura sun ga cewa annabin ƙarshen zamani za a haife shi ko zai rayu ne a wani yanki da yake da yawan dabino da suka yi bincike da suka gano ƙasar larabawa da take da dabino musamman garin madina ba'ifa haibara daga ta kun gane ya suka da su a nashi haukan inda galibin annaba da aka kafin zuwa manzo Allah daga cikin su ne to yanzu ku zo mu rarrabu ko ku zauna a madina ko ku zauna a ba'ifa ko ku zauna a haibara to dai za a haifa annabi a cikin rubutar mu idan ya zo kuma sai sun zo su ga su larabawa suna kan ɗabi'a na jahilci maguzanci bautar gumaka tsafe-tsafe babu shari'a da take haske na addini a cikin lamarin kawai tsarin shirme ne in zaba ta dodanni da shaura shirme haka in suka cewa ai annabin ƙarshen zamani ya kusa bayyana idan ya bayyana kuma muna roƙon Allah ya fito da gaggawa mu yi imani da shi sai mu haɗa kai da shi sai mu yaƙi Allah su ga laraba kuma ne shi Allah Allah ne yana ajaba wata inda ya ga dama sai ka haifi annabin a cikin larabawa ba kuma a garin Madinan ba a garin Makka tsakiyar hamada Sahara ita babu shuka ma babu babu gona ma harkar garin Makka haka Allah ya yi ta biwadi ghairi zi zar'in na ba ta gane ana kafin manzon Allah yana ya anan tsawon shekaru shekara kusan 53 yana raye tukunna Allah ce tafi Madina da ya hijira to yanzu annabi ya bayyana sun ga siffofinsa gaba ɗaya lalle abin da karanta cikin attaura da sunansa da siffofinsa shine to amma me yasa wai Allah bai yi annabin a cikin su ba ka gano me hasada to da wani sai bin manzon Allah shi Yahuda yake so yasa Allah ya tsine musu albarka Allah ya tsine musu ya riga ya tsine musu eh saboda sun san annabi ina Allah ya cewa ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzon Allah wanda suka san ƴaƴan suka haifa yanzu ko mutum miliyan ɗaya ne a gabanka in ka hango ɗanka ba za ka gane shi ba eh haka ba wani maganar ma wani da ku ba wani ba ko in dai ba ka shiga kuma cikin rukun layali ba in ba ke bul yawari daga tako ina Allah za mu da wasifa wani daga cikin su ga ya mutum da ke cewa wallahi ya manzon Allah ni na san ka sama da ɗan ma da na haifa aka ce me yasa ta ah yanzu kai faɗa kuna nan da shi sai ko ɗan da ce kaga wani ba ɗanka bane ya za ka yi yanzu ya za ka yi za ka ta masa ƙarfi ke ne eh za ka yi sanya da za ka yi kawai ko ka yi huru ko ka masa Allah isa ko ya za ka yi ka sa maka rushe ba yanzu ka ce kaga wani ba ɗanka bane a yanzu mai ne ba Allah ma ya kiyaye ai karshen bakin ciki a duniya ke ya zama rukuwa sai da kai rigar za'i kuma ka samu fita kawai ko ba ni bane yawwa in so amma ni na san ka sama da dan da na haifa domin ɗana duk shekarun mu da shi in uwar ta kawo na kasa ce ba ɗana bane ta saka shi ba a ciki shike ne za samu wata matsala ko ko ta aka zai an shiga an shiga musiba na ba ta an gane amma ya ce kai ku duk abin da Allah ta tsaga mai kai na riga na gan shi kuma na gaskata ina sai musulunta ina Abdullahi bin Salam Allah kara masa yarda yace qawlu wa bi sha'bi jahili cewar da yin ni ya yaƙe su ko zan bakan ta musu rai da taron larabawa da ake cewa sha'bu jahili yace sariru fi annahu sha'bul arabi wanda su kalala abin da zai yi sha'bu jahili shine ai yankin larabawa ko zama Allah da bawa in uwar ashabu jahilu qabla bihum sallallahu alaihi wasallam domin kafin a turo manzon Allah matsayin annabi yankin larabawa gurin jahilci babu addini babu ilimi babu ilimi na addini sama shi kuma suka ce duk wani ilimi da ka sani a duniya ake tuciya da shi in ba ilimin qalin lahu rasul ba ba ilimin sunan sallam ma'ana ko da kana da ilimi ne in ya saba wa abin da Allah ya faɗa ya zama halaka kuna ganewa yasa ga galibi ma wani mamakin ubangiji duk ilimin da ayo ake tinkawo da shi a duniya to a qur'ani aka zabo yau da kuma a san manzon Allah ina sara yake mutum ne mai bincike da kuma kirci idan mun yi sigiri ya yaki abin da ke fara zuwa shi ne zai to labararin mutanen garin ko zuwan su arewacin Najeriya bayan sun bi sarkin musulmi a tayar sun kai sha'ani sau sun yaki da shi ya shahada ta yanzu Allah masa rahama yanzu kuma sakwato aka yashi dukka da zafa shi dan hodiyo shi Muhammadu Bello da shi Usman Abin Abdullahi mun da sauran da tafan su da ƴaƴan su annanas ma duk sun ka daga cikin gaba daya suka tafi da shi Ingila hatta in ya usunna da kake ganin shi a yau sardauna da bai Ingila ya aro shi daga kan shi ne ba amma aro waye ya kawo malaman Najeriya din je suka rubuta shi na mai da ingilawa yanzu akwai daga kafan da ba har yanzu baka san su ba kuma na asalin kakannin kai ko suka rubuta dan an ji tsakanin Shehu Usman bin Fodiyo da kanin Abdullahi Gandu da dan su Muhammad Bello da nana Asma'u yar Shehu dan Fodiyo sun yi littafi ya fadi tsakanin su sosai kuwa sun yi wannan kuma ya fi ɗari suka rubuta amma haka dai ai ba a san su ba to bature haka yake in yi tubu ya ki tun da ya san ilimi shine tushen kowa to sai je kwashe ilimin ya fi damuwa da shi kafin ma magana dukiyar ku domin mai ilimi zai iya samun dukiya amma mai dukiya ba zai bane sami ilimi Ina gane ba? kuma ga haka yin zai yawa to haka suke yi to shi suka su raba ku da ilimi to su larabawa ba su da wani ilimi mai suna ilimi sai dai kawai ɗabi'u da halaye da kuma jahiliyar shi da so yake cewa ashabul jahili ma'ana mutane da suke cikin jahilci kafin zuwan manzon Allah ya ce hatta innal yahuda har su yahudawa ma kanu yashammun al-arab bil ummiyina suna cewa larabawa ummiyina inda kace mutum ummi shine mutumin da bai iya komai ba sai abin da ya gada a gidansu babu arabi abin yanzu anan kace ba arabi babu Allah zagi nan a kai da wannan hira buri ba bai san bihin ba ba arabi babu bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kawai yaren da ya ana a gidansu da shi ya tashi da kuma al'adar da ake a gidansu kawai ita iya duk wanda ya saba ma na gidansu ya abun sama ba dare ba ne kaga wannan karshen zalunci kenan Allah ka tsare kif kenan eh bai san bihi ba yace wa kama ja'a fi haka ne ko kama ja'a fi haka zalika qawluhu kamar da kuma ya zo dai a cikin at-taura din fadi da aka cewa dangane da annuna tabbacin manzon Allah sai da shi yace ya faɗa cewa fala ne yazalu rabibun min yahuda wa mudabbirun min fakrihi hatta ji alladhi lahu kull kull yace ai ya zo cewa ba za a gushi ba ana samun ɗarsu da kuma mulki da shugabanci ƙarƙashin zuri'ar yahuza wane ne yahuza shi da ta gama da malamai ta kawo tafsiri daga cikin zuri'ar ko ƴan uwan annabi yusuf din nan tare da cewa ba fa Allah bane faɗi sunan ba manzon Allah bane faɗa shi dai Allah ya ce ƴan uwan yusufa na fata an gane a waza da yawa daga malaman tafsiri waɗansu sun rubuta cewa waɗannan ƴan ƙwan Yusuf su goma sha kaza ne kuma ga sunayensu amma a cikin su bayan sun yi ittifaqi sun yi shawara cewa a kashe Yusuf kawai ko suka da suka yi suka ce ai menene ila Yusufa wa aquhu ayar cikin su su din suka ce baban shi ya fata Yusuf da dan uwansa kuma ga su ne usba dai masu ƙarfi masu kaza su jewa ne amma ta fita waɗanta za ta yi alami suka ce ukutun yusufa kai ku kashe yusufa ko kuma ku jefar da shi a can wani jeji da ba zai da gida ba sai yanzu baban ku ya dawo ku yake so ya manta da yusufa to shi daga Allah sai ya qala qa'ilun minhum la taqatulu yusufa to suka ce wanda ya faɗi wannan maganar in dai suka ce malam sai shine yahuza amma fa ba Allah bane faɗi sunan duk ina daga cikin ilimin isra'iliyan ne mana maganganu da babu tu babu tabbacin Allah ne faɗa ko manzon Allah shi dai Allah ya ce qala qa'ilun minhu wani ɗaya a cikin su yace la taqatulu yusufa kar ku kashe yusufa dan uwan mu baban mu ɗaya da shi kar a kashe shi yanzu ta rawa masa kar ku jefa shi a cikin wasu tsohon rijiya wala Allah sai fatake su su tsince shi da fara shi wani gari su ce da shi a matsayin bawa amma da ransa bai mutu ba kuma raba hidima ban namu shikenan suka ce wannan da ya faɗi maganar shine Yusuf shine Yahuza to ne suka ce ai duk a cikin mutane ayan annabi ya koso goma sha biyu to duri a Yahuza ne wani shi asalin dama da bin Yahudawa ila goma sha biyu ne yasa da lokacin annabi Musa ma suna nan a goma sha biyu su kusa sun fi kowa kabilanci a duniya duniya ɗaya ce su amma gidan wane daban gidan wane daban gidan wane daban in suka zo gudun shan ruwa ma sai a musu masaya goma sha biyu kowanne ya san gudu ya kamata ya sha ma'ana ba za su ja a buɗe ba saboda ba su da haɗin kai kusa da ke cewa ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kuna ganin yahuda kaman kansa haɗe yake ya ce a ba haɗe ba suna nan kowa in ya samu dama zai shiga dan uwansa amma in za su yaƙe ku ku musulmi za su yi haɗa kansu dan dole dan a haɗan marabu amma a cikin gida suna nan araba suke suma ba suka ce zuri'ar wannan da ya agalla faɗa cewa ya ce kar a kashe Yusufa suka ce shi ne Yahuza amma nan maganar ta wannan sauna na ta mana ba Allah bane faɗi sunansa ba manzon Allah bane ya faɗa to ala ayi halin ne kaga tun da yayi magana kar aka shi to shi ya samu wani ta goma shi daga duk wani abu na alkhairai a jagorancin su gidan Yahudawa sha biyu to an fi samu a cikin zuri'ar sa inda kakansu shi ya kuzan da ake Ibrahim haka sanar shi ma mutum ne mai sauci mai ɗabi'a mai kyau ya ce kar a kashe mutum kawai dai amma abin da ba kisa ba a raba shi da babansa shi kenan kuna ganewa yanzu da ga a ƙarshen wannan ashe zuri'a tana samun albarka ko akasin albarka saboda uban zuri'ar idan shugaban zuri'ar na farko mutumin kirki ne mai alkhairi ne mai ibtani ne mai daraja ne zaka samu galibi zuri'arsa tana bin wannan asar ana samun masu alkhairi a zuri'arsa da yawa har kaka har jikoki har illa masha Allah wata zuri'ar kuma da ya gansu kusan gaba ɗaya babu albarka a cikinsu ba na samu ba to haka abin yake tafiya domin ana gadon alkhairi kuma ana gadon abin sharri jini shi ma yake bi suka ce abin tsiya gado ne abin alkhairi ma gado ne kuma in kai kirki kai salaha to ko da a ce ka zo ka mutu Allah zai kishi zuri'arka ba zai wulakanta su ba zai kare su mun samu wannan cikin ƙasar sassan kafi kada ki bar labari game da wasu yara marayu guda biyu ko ya ce wa ammal jidaru fa kanat li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu tanzul lahumu wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakriza tanzahuma rahmatan min rabbi aga saboda salahar babansu sai Allah tura annabawansu har guda biyu don su kiyaye wata dukiya da ya binne wa ‘ya'yan sa ƙanana, kasta kuma da gini ne tona rabi ya saka sai gina katanga a kai. Domin katangar ta faɗi yanzu za a zo a gasa dukkan kuɗin su sai a tono sai a kashe kansu girma a gansu ga su girma cikin talauci. Kun gane? Sai a turo annabawa don su gyara musu har su kai matsayin girman su kuma Allah ta su ga abin su ga su amfani da kayan su saboda salahar babansu. Ina cewa kana abuhuma to duk mai son ayin zance mutanen kirki bayan ya mutu su samu sauki a duniya da zama mutumin kirki a yanzu ba kuɗi za ka tara masa kaɗai ba kai ɗin ka bi Allah da gaskiya to in ka mutu ma Allah ba zai wadata zuri'ar ka ba zai kishin su kuma zai sa su tsaye cikin sauƙin rayuwa insha Allah to dai ala ayi hali shi suka ce ba za a gushe ba ana samu a cikin zuriyar yahuza masu tasowa a matsayin su ne jagorori su ne annabawa duk wani annabi da za a yi a cikin yahudawa za ka samu tabbatar yana komawa ga yahuza ne da suke cewa ai ba za a gushe ba saboda samun wannan abun a cikin ɗan yahuza wa adbarihi da jikokinsa ƴaƴa da jikoki ma'ana kenan ko yace hatta ina kun har sai an zo wanda zai mallaki duk duniya da ya bayyana a ga sun san akwai wani annabi da za a yi a ƙarshe shi ne daga shi kuma an daina annabta shi kuma annabtinsa zai shafi duk duniya ne a ga wannan shi ma bishara ce da Allah ya musu a cikin attaura ma don su gane annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ne yace wa iyyahu nanti wa iyyahu nan tadru'un tadru'un yace shi wannan mai mulki duniya da nan gaba duk al'ummu shi suke jira ya bayyana na ba an gane shi ake jira ya bayyana to wani bisa kamar ladina tadru'un siwa nabiyina muhammadi sallallahu alaihi wasallam to wane ne wanda duk duniya take jiran ya bayyana ya zo shi in ba annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba wai tunda daga tun daga kafin a turo shi daga aka turo shi matsayin annabi ba a taɓa samun mutum mai daraja a tarihin ɗan adam ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu ba yace wala siyamal yahudu yace musamman masu yahudawa fa gari kanu akra intizar lahu sun fi dukkan mutane jiran bayyanar manzon Allah amma su a tsammanin su za a yi annabin ƙarshen ne a cikin zuri'arsu kun gane ko kuma sai Allah bai musu haka ba ya ce bi tura fatihim sariha kawai sun tabbatar da haka su da kansu ya ce walakin al hasad sai dai hasada ce kawai huwa alladhi harramahum al iman da aka turo annabi kaga ga annabi ya bayyana tun ga siffar sa cikin at-taura da aka faɗa ga ta a jikin sa sunan shi aka faɗa ga shi nan haka sunan sa yake ga komai na shi to amma saboda hasada tunda shi ba zuyin Yahudawa bane ya zo ƙin imani shi suka ce ƙarya yake ba annabi ba Allah ka tsare imani hasada bala'i ce suka ce malamai da ita ka fara faɗa wa Allah a cikin tarihin duniya a cikin aljanna ma kamar rukunar ƙasa daga sai iblis ya biyo annabi su tsare musu juda sai sai sai hasada ko kuma girman kai sai ya kama shi yace ya za a yi yesu zuwa ga wanda yake angalata da kasa da yumbu shi kuma an yi da wuta na gawa ta kama shi ya ƙi kuma ya ga za a tafi da zuri'ar shi wannan adamu a kan shi lashe zuri'ar sai ya ce ba zai yi ba kuma sai ya halaka zuri'ar annabi adamu sai Allah ya albarka ya haifi ya'ya a fara lokaci daga an za a yi in aka tashi haihuwa sai ta haifi ɗan biyu mace da namiji in suna girma ta haɗa su aure fara haka ake mace da namiji haɗa su aure aka fara hayayyafa daga ba za ka canza tsari cewa to yanzu in aka haifi ɗan biyu bayan kwana ka ɗan kowa lokaci ka ɗan kowa a wasu ɗan biyu to saboda haka na farkon nan mace da namiji da na biyu mace da namiji to shi namijin wannan na farkon shi sai ya auri ta macen na biyu shi namijin na biyun nan ya auri matar na farko haka aka aka canza abu ya ga fara akan wani mugun bawa sai hazar ta kama shi saboda shi ɗan biyun da aka haifa tare kyakkyawa ce shi kuma na biyun da aka haifa ba ta kai ta da kyau ba sai ta shi dan me za a canza tsari a kan da za a ga abin da ake talata ne to Allah ne faɗa da shi bai da ba sai an je an yi ƙuri'a kuma da sai bai kowa Allah ya ta tun haka ne zakai diga zama kowa ya kawo baikonsa wani abu da yake yi na sana'arsa ya kawo za da shi akan wani dutse duk nauyin da Allah ya karba a kai zai auri wanda kyakkyawa to za su rubuta daga sama ta cinye wannan abu shine kaidar abin da kuna sani ba shi mutumin kirki makiyayi ne ciwo yake sai ɗauko rago girkakken rago sai su ga wannan a je a yi da shi shi kuma wancan naka manomi ne ya tsaye kuma yin fi sai ya ɗauko dafin da ya kasa to sai ya ɗauko ta shi gana shi mara kyau ya bayar shi zai ba wa Allah sai Allah turo aka ɗauke ragon wanda aka ta gala mun shi zai aure ta kira ya ce kala akulan naka wallahi sai na kashe ka yace don wannan shi kuma da kai saboda hasada dan me za a ba kyakkyawar mace shi a ba shi mutaka da kyau ba a ga hasada kenan yasa bala'i ne a duniya zai fi nan guda biyu zara kuma yake cewa duk wanda yake da girman kai ko da kwayar zarra ne ba zai shiga aljanna aka tambala me girman kai ni mutum ne wanda nake son na yi kwalliya in sa takalmi ko bashu ko wanda sabi ya faɗa in tafi mai kyau saka tilare wanda ce wannan ba girman kai bane shi Allah yana son abu masu kyawu ma ta ba an gane wani sai mu zalla ina so ni in dafa abinci in kira mutane a zo a ci abinci a ciki sanin ba girman kai bane sai mu zalla me girman kai yace shine kin gaskiya kuma rena mutane ina girman kai kaje an ga faɗi gaskiya wanda ya faɗan in kana ga bai da kima a gunka to ba ka san magana ko mun gaskiyar ta wannan girman kai ne kar ka damu da me waye faɗa a'a me ya faɗa kawai in gaskiya ne ka ɗauka shi kenan sannan kuma karka da kare na mutane da wannan shi ne ɗabi'u na girman kai to duk mai siffar nan guda biyu ba zai shiga aljanna ba Allah ka tsare mu Allah ka tsare imanin sai kuma hasada kaga kuma bala'i ce zaka da yi wannan abin sai kama yahudawa na hasada sun gane manzon Allah gaskiya ne amma saboda shi ba a ɗabi'ar su aka aka haife shi ba ya taso ba sai ɗin imani da shi yace qala ta'ala ubangiji ma ya faɗa game da su yahudawa ya ce wa kanu min qabl da kafin a turo manzon Allah su yahudawa sun kasance yastaftikuna alal ladina kafaru suna neman taimakon Allah akan kafirai mana ya Allah ka taimake mu ka turo annabin ka na karshe mu haɗa kai da shi mu yaƙi waɗannan kafiran Quraysh Larabawa ta ga suke faɗa ta ta addu'a suna ganin lokacin turo manzon Allah ya yi kusa ya suka dage da addu'o'i ya Allah ka taimaki mana ka turo wani annabin ka na ƙarshe ya yarda da shi ya yi imani da shi ya yaƙi waɗannan mushrikan kafara kuma sai Allah ya turo annabin ƙarshen amma ba a cikin su ba a ga wannan a da suka kuma ya zai amfani da ita suka ji gunshi saboda hasada ya ce falamma za'ahum ma arafu da abin da suka sani ya musu mana annabin ya bayyana ga shi ga siffarsa ga komai na shi ya bayyana shi shi ne annabin ƙarshen zamani amma abin da ke tsammani shi ne zanto a cikin zuri'a da yahudawa wanda kuma a cikin yahudawa ba sai aka haifa a cikin ƙone shawa a saman dangi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafaru bi ya ce kafin ke masa saboda hasada Allah ke cewa fa la'anatullahi al-kadirina inuwar Allah ta tabbata akan makareta masu ƙaryata Allah masu ƙaryata manzon Allah masu yin abubuwa na ƙarya aka ce manzon Allah ya manzon Allah a iya samun mumini matsoraci mai imani kuma rago yace za a iya samu ya manzon Allah za a iya samun mumini ko marwaci za a iya samu ga imani kuma ga ɗan rawa yawa in zuba ka naira dubu ɗaya kamar da ba ka rai ta irin su yau ba ya rika gaba ya Allah ka tsada imanu ke sai mu Allah za a samu mumini makareci ya ce la ba za su samu ba duk wanda yake ƙarya alamu ne cewa ba mumini ba ne saboda in kana ƙarya sai ka daina dan bala'i na mata ana ganewa za a samu ɗaya da tsoho amma ƙarya mai imani kuma mai ƙarya ba za a samu haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ko za mu tsaya a nan ko sai dan ja mu kuma dan yi kan mu ban hakuri ko ko a ko jahi dan gani da abin da ya faru a Aisha da yawa daga zan maganganun mutane wallahi wajen sabar sai faɗa zai iya ja fushin Allah saboda jahilci saboda rashin baka san ma dai ba za ka taimaka sai dai kuma fatan Allah shirye mu gaba ki daya amma abin shi ne ita jarabawa wanda wannan suka faɗa ba Allah yana jaraba bayi bane da sun saba ba kaga mutane sa da wani mummunan fahimta ai iskan nan a gashi wa kadai ake haka mutane suke faɗa gashi wa kadai ake saboda gashi mutane ne muna kaza duk an abu da rashin dacewa kuma zan ta ce zuri'ar ka ce iyayenka da jikoki kowa ka ɗan gashi wani to dan kawai alkawa'i kana ta kai ma'aikata ta ba an gane bayan ubangiji ya faɗa a da yawa ya ce alif lamim a hasiban nasu an yi faraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu da ka tsammanin kawai dan sun ce sun yi imani shi sai Allah ba su ba jarabawa a in ka ce kai imani sunnar Allah ma shi sai jarabe ka ita kuma nake cewa ashaddun nasu bala al anbiya wanda kuka gamuwa da musibu da bala'i da jarabawa a duniya sune annabawa summal amsal fal amsal sannan kuma sai wanda imanin da ke bin bayan na annabawa haka haka ake tafiya ana jarrabar mutum ne da musibofi da gurin imaninsa iyayen imaninsa iya gamuwa da jarabawarka domin a gurin Allah kai din mai tsada ne duniya kuma temporary zamani to yanzu akwai wata abu da Allah ya tara maka manyan matsayi iya rayuwarka a duniya ba za ka iya sallar za ka samu wannan matsayin ba iya rayuwarka a duniya babu wani aiki da za ka yi don ka samu wannan matsayin ta gana abu na gani ya fi shekarun ka da za ka yi ibada gaba ɗaya matsayin to wani sai ka tsama da jarabawa idan ka yi haƙuri ka tura jarabawa sai a baka wancan matsayin da Allah ajiye maka to asara kai kaga ba asara kai ba a wata aya malaka cewa ko yake magana akan imani da kuma jarabawa yace am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'ti musaddakan min qablikum kaza da tambayi Allah ya Allah ne ya sabi yace masumul ba'sa wa darra'u wa zulzi suka ce malaman malaman tafsirin mu na kasar Hausa suka sanar kalma guda uku ko ba ka da larabci ka san ba ban daɗi bane ko ba ka bane masumul ba'sa wa darra'u ka tafi tsammanin kawai ku shiga aljanna haka kawai tun kafin abin da ya zo wani gaba wani gaba shi ku bai zo muku ba ya jarabawa kamar ka tambayi Allah me ya zo musu ya Allah ya ce alba'asa cututtuka jiyoyi talauci musifu wadzarra ko wasu su a cikin da imani kana fama da kefane dan mulafa ma da kare ce zuwa ga ruwa gidi kamar ka fiya sai Allah ya turo ka ta kwanci gidan da daki bakwai ko goma jarabawa ce abin da ya kawai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aqlibni bi karamiha sai ka warwa Allah lamarin Allah da ya baka gidan ka zauna shi sunya zai maka gyara ina fata an gane so ba wai da zai bane mutum ya gaba da jarabawa ka ce wai saban sa ne ya ja masa wannan kuskuren fahimta ne kuskuren fahimta ne tunda haka ga an tabar misali yanzu annabawa suna sabo ne su a ko sun fi gamuwa sun fi kowa gamuwa da musulmi iri iri riwa manzon Allah an tafi yaƙi mun fa garanta da Qur'ani aka fasa mar kansa aka karya masa haƙoransa na gaba hular kwanan da ya saka ta kariya daga takobi wani ya kasta masa guda hular kwanan ƙarfin hular ya shiga cikin kan manzon Allah ya gari an cire hular kan ya matsale a cikin kan manzon Allah sai da mutane sa haƙorinsa ya kama ƙarfin ya jayi da ƙarfi har shi ma ƙorin ya fita manzon Allah ba wani ya ɗauko dutse ya jefo ya fasa kan manzon Allah ta suna da suka sa Allah ba san shi kaga ce ne sai to in ka gajar wata mutum karka wasu mugun alfabai kamar sa fatan cin nasara da kuma ka bashi haƙuri ya jure Allah yana sane kuma zai mayar ma da abin da yake yanzu a cikin ilimin Allah da gidanka na ƙasa ne kana fama da ƙarƙar sai wani abin da zai faru idan ka yi haƙuri ka koma ga Allah da gaske Allah ga imaninka sai kafin baɗi gidan ka zama na bulo ko kirarre mai kyau ba abin da Allah bai iya ba to ka ayi hakuri a jure jarabawa ba alamun Allah na kai ka bane ina ba za an gane rubu suna zuwa a matsayin ayi mutane wa'azi da gargadi idan da kana tabbatar da labarin Allah to sai yanzu kuma ka fadaka dan abin da ya fara cin wannan iskar da aka yi in aka baka labari sai ka tsorata ni dai ban taɓa ji na taɓa gani da aka kiran da talabijin an yi tsunami a ƙasar yankin asia nan ko daga taniya tana tafi a kan iska ma'ana a sama taniya ta daga ta sama eh sun ake tsunami ba taniya na ga wannan da gaske to duk da ka ɗaji haka misali to amma ga yanzu wannan abin da ya faru ba mutum ɗan adam ta ɗaga shi wannan sai zaka ta rana isho mutum yana tafiya ta ɗaga da ta kullai bulbuli saboda bala'inta sabon da Allah nuna maka cewa idan Allah ka yi so ba a kasan sai san mara labarin kuma an dina zato wanda yake samu shi kuma sai ya ɗauki izina wa yi hazziru kuma ya bi nafsa wallah ku ta yi ubangiji ba abin da yana da ubangiji daga mana kafa Allah yake yi saboda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda akwai a cikin bayan Allah na gari da su ba sa yin safon ba yanzu yaro karami safon ne yake dabbobi safon ne suke ko suna bautar Allah suna bautar sa kiran sunan Allah sa tasbihi sai Allah mana afuwa saboda su akwai bayan Allah na gare masu ciyayewa na daga hannu su yi addu'a Allah na karfa saboda matsayin su a gunshi amma wallahi duk mai sako wallahi ya tuba yana ai kowa san kai shi in kana yin azabu mutane ba sani ba Allah ta sani wannan bala'in ya zo ba abin da Allah ba zai ba a ɗauko reshi ka ɗauko bishiya ta kutun fa bishiya mai shekara arba'in aka sai aka ɗaga jijiyar ta aka mata ta daga duk ba an yi masa a wannan cikin ɗafi bishiya su kutun mai kira tafi arba'in aka ta gina sosai ko amma aka cicciko ta wanda za ka ce mu iya masalacin nan gaba ɗaya mu zo mu turo ta ba za mu iya ba amma a sakan Allah kare ta da kuma kai kai in Allah ta zama raka me yake waye labarin kama to duk mun da yake halin da ba da dai ba idan kana wani abu da sabo to ka tuba ka rike istighfari ka tun murjiya ka tuba ga Allah ka yi istighfari kuma ka daina sabon muna fatan duk wanda ya asara ta rai wanda suka mutu muna fatan Allah ka kasa matsayin shahidai inda ya tabbata a hadisin manzon Allah ta zama duk wanda gini ya rikto masa ya mutu shahidi ne muna fatan shahada to haka wanda ƴaƴansa suka gini ya faɗo suna kwanta ɗaki aka turo rashin bishiya ita cikin ɗakin ya kashe ƴaƴan an yi duka wannan to sai ya haƙuri ya jure kada ya hukunci domin Allah ya fi san ƴaƴan a kai shi uba kuma sannan shi a masa ma albishi in ya yi haƙuri wa'annan yaran za su kama yin za su yi kiyama sai ga da shi aljanna ba ga ita wani kenan za ka fi abin bakin cikin wata yanzu ka san ɗanka ya rasu zai zama sanje shiga janna to me za ka wani yin damu an sai ka shigo da Allah kai shi babu ne fidan kayan kuka na rabuwa da shi amma dai ba kana jin bakin cikin cewa dan me sa rasu ai Allah ya san ka kai shi sannan kuma shi zai tafi gaban Allah babu zunubi a tare da shi in ko baliki ne ya fato ya kashe ko mata ko kaza ta samu shahada haka shi kana gamu mumini ba yin asara sai dai in shi ne bai sani ba yanzu da aka zo an kashe ƴaƴan a rusa gidan kuma ka san kera ka ta kusa din da kai duka da wannan musibar da ne Allah to shikenan yanzu ba lada ga zunubi kuma ga asara da kai kaga an yi asara ba a gani to kuma sai mu dage da yawan istighfari dan yanzu ga sun damuna muke mu roƙi Allah kawo mana ruwan sama ya albarka Allah ya sa mana cewa mu ga dage da istighfari yusuf sama alaikum bidrara wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara a ga istighfari kada in ana yi Allah zai ya dukkan damuwa da bakin zai ka dukkan arziki wanda kasai da zaba ta sani ba muna roƙon Allah ya yi mana bakin ciki da damuwa ya dukan duk wanda ya sa cikin wannan abu ya faru wanda kuma suka yi asarori muna fatan Allah ya mayar musu da mafi alkira ya tawo da kuma ya tsare kiyaye gaba har illa masha Allah ya sa albarka cikin da muna samu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi